أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على حصولها على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك abin da yasa haka nan da annahum cewa dai su shaqullah sun saba wa al'amarin Allah kuma sun saba wa rasulahu ma'aikin Allah shi kuma ومن شاقر الله وند يصاب الله فإن الله شديد العقاب shi kuma Allah mai tsananin iqaba ne gare shi mai azaba a kan shi to ma qadatun ya ku musulmi ma qadatun min nilatin ba ku yanke ba iccen da dinan nan aw tarakatumu ha qa'imatan ala usuliha ko kuka bar ta ba kai a bisa gindinta ba bi izinin lahi kun yi shi ne da izinin Allah shi ya ba da labarin ya bi izini ya yi kuma wani ihuziyar kafirin don ya bakantar da cikin fasikai kafirai masu fita daga hali وما أفاء الله على رسوله فما منهم منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير
وما أفاء الله على رسوله أبن نند الله يقابل سام أكبر توقفك أمسو يا با ما أيتيش منهم دبتسين وما أوجبتم أبن نند كوى كي حالي كو مسلمين كو أمسو min hailin da dawakai wala rikabi wala a hawa ɗan ƙasa da ɗan dawakai walakin nan la'ata ne a allah ne ya sallada wasu da wuke gama ma'aikin shi da wanda yake zai yaƙa alama ya sha'u amsa wanda ya gada ba wallahu ala kulli shay'in qadir saboda shi allah mai iko ne amsa kowane abu ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل كي لا يكون كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب
ما أباء الله أبن الله يسعى يبا مأيكي على رسوله أبسا مأيكيش أبن ديباس من أهل القرآن كما أبوتا قلقل لكه to abin nan da za a kai hari aka samu falillahi na Allah ne wannan rasul shi ko ya ba ma'aiki shi ko ma'aiki ya ba zurkurwa ma abota kusanci a raba wa talakawa sari hashi kuma wanda ta ma kuma a rabawa marayu duk abin da aka samu a rarraba su wani masaki da masakai wannan su ne za a rarrabawa wabin da sami da karke da guzuri ya kare shi ma a bashi a ci bai girma a bashi kai la ko daulatar dan ya zamanto mai juyawa ne bayan al'adar ya a tsakanin mawadata minkum da cikin ku wa ma ta ku rasul abin nan da ma'aiki ya ba ku ya zo da shi to ba ku zo kama shi kuri wa ma na hakum anhum ko da abin da ya hane ku gare shi fanta hukuma ku hannu kuma wata ƙullaha ku ji tsoron Allah inna allaha lalle allah shadidul iqab mai tsanan ukuba ne liman asahu ga wanda ya saba mai lil fuqara للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون
abin nan da aka samu lil fuqara ya tabbata ga talakawa talakawa na na muhajiri na makaurata muhajiri na wanda suka kaura daga makka suka kowa madina allazina ukhriju wannan wanda aka koro su aka fuddo su min diyarihim daga cikin gidajensu wa amwalihim da dukiyansu suka bari suka gudu suka bari aka wasu aka kwace wasu aka raba aka musu wasu yabtaguna fardan min Allah su kawai farla da gurin Allah suke nema kawai gafara neman gafarar Allah wa rudwana hu da yarda shi wa rudwana yawa da yarda shi wa yansaruna Allah suna taimaka addinin Allah wa rasulahu da ma'aikansa ula'ika wannan kaga wa'annan ba mu sadi ko su na su gaskiya su ne wasu cika imanin su wannan sun bar garin su sun bar matar su sun bar iyayen su sun bar komai su sun bar dukiyar su sun zo da su kadai su hada rumi ya ce zai hutar shi dai kudi ne zai hutar shi masu kama shi sai ce haka ka zo nan daga rumi haka za ka huta ya ce in dai kwabar na kai gurin annabi to ku ɗauki dukiyar akwai wata ma abin na guri ta ba in kun je ku ɗauka ba kwa ganta ba amma tana na abin ne shi ya faɗa musu mai cewa ku ɗauka ni dai ku bar da ta yi ya zo yana kwana a masallaci bai da komi
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
والذين كما قاوسوا تقبايا هلا والذين تبعوا وإن سكبوا تبعوا الدار sun shafi masu gidajen madina su kuma sun bi su da imani su kuma da ba da gaskiya kawai min qablahum su tun gabanin su hibbuna su ko suna son su ɗan madina su wannan muhajirai sun ƙauro ga abin da suka yi su kuma ɗan madina hibbuna suna son don shirai ilayin duk wanda ya ƙauro wurin su suna son shi wala ajiduna fi sudurihim haja ba ka san ba cikin irin su hasada wani a cikin duk wanda ya zo nasu ne kawai duk wanda ya zo nasu ne da ma'utu abin da aka ba su annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su komi ya gama kowane makauraci da ansara mataimaki kai ɗaukiwa ne kai ɗaukiwa ne kai ɗaukiwa ne kai ɗaukiwa ne haka kana ji su kuma suka ce to wanda suka ɗauka ɗin sai ce su raba gonarsu su ba su garga ita ce ana jari na kasuwanci su raba su ba su duk suka raba suka ba su har ya kai suka ce za su yi mace matansu su aura mai mace hudu uku su saka wani aura amma muhajiri da bisa ba su amsa ba su ba ba matar da suka amsa kaji kuma kuma ku ha to ya ce wannan suka yi kokari wannan suka bada wannan kuma ce a'a amma sun ce shi ne wani suka ce duk na ala su ku nuna mu kasuwa kawai kun kare su Allah sun iya kasuwanci mutanen Makka eh su ku nuna mu hanyar kasuwa to ba su ba su ba su ba kayan kayan su ha Allahu akbar amma wuce wa yasuruna ala anfusihim suna zaɓan wani suna zaɓar wani a kansu sun yi son wanda annabi ya gama su da shi da kansu ma Eh, walau kana bihim hasasa ko da suna bukatar abin in dan uwan nasu ma- na akhir wanda sai ci dauki sai ci dauki wa man yukka shakha nafsi duk wanda ya mai sanci kwamran kai nasa to fa ula ka hukun hukun da wani su ne masu samun rabo gobe kiyama wannan zina ja'u sai to shi ne ko وروي عن ابن عمر to أنه قال أهدى لرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم mm, رأس شاة mm, فقال إن أخي فلانا وعياله أحوج إلي هذا مني mm, فبعثه إليه mm.
فلم يبعث به واحدا إلى آخر حتى تداوله السبع أبيات ثم إذ عاد إلى الأول قال تعالى
to don soyayya saboda so san dan uwansu a kan su kana ji wani ya so kan akuya sai ya tuna shi a gawa da wani ko bai ko yana bukatar nama sai ce a kai ne a kai ne shi ma ce a wataƙila wani ya jima bai ci nama ba shi ma a kai ne wani ya babbaki ya gyara za a dawa har za a dawa ce a a a kawawa ne shi ma ta kewaye gida bakwai da ta kewaye gida bakwai ta komo gidan wannan wanda ya fa- ya fara badawa ta zo a babbake duwa ga ashe ba babbaka ba eh to ta zo mai babbake kowa ya samu to me za mu gane a nan mu lura da abin kirki in kai abin kirki ko in kana abin kirki allah bai bari ka haka Eh, ba kisai ba kawai mu ji bane mu ce kya kya kya a'a abin da ake aiki Zina a kawo tonin da nama Mm, na wani wani daga can zai rika zuwa da yana ɗauke na gaban eh, idan ka ne da ya wuto kaga kakka ga kai ka ɗauke tsokar gaban wani mu yanzu ka gani yanzu a kawo tire a cike da abinci sai ka ga wani ya ɗauki ta gaban wani yanzu sai a ce jajjabin nama nan kenan ya fi son shi ya fi son kai shi sai ga Allah na sa mai- wani shaidan na sa mai kamar na gaban wani da duk hannu ya ɗauka. haka muke yi.
wannan zai na ja'u min ba'ad والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
ka duba gani fa su a lokacin da suke ɗin da tsanani da yalwa a cikin yalwa su bada a cikin tsanani su bada sun yi son wani sun yi son wani ɗan uwansu da kansu wani yaƙi an tafi yaƙi an kada musulmi da dama masu kewaya da ruwa a salika suna ba mutane ana ɗaukowa a ɗauko mai dama dama wanda bai mutu ba a ɗauko shi a bashi ruwa ya nuna wani yana ma ya ruwa ruwa mai badawa ya zo da sarka da gudu da ya ji tsalulun ana zubawa daga can wani ce ma shi wannan ya ce a kawo wancan ruwan hudu zai shari da ya faɗi ya ce a kawo wancan kaji ya yi tambaya yana so ya musu shi ma ya je za a tsada da hannun gaba shi ma shi ruwa shi ma ya ce a wuce eh an je an wuce an tarra wancan kan aje wancan ya mutu a da wannan ya mutu su uku din duka duba ga tsananin wannan suke san dan uwansu suke san dan uwansu ya samu ya samu ruwa ko zuga shi wajen mutuwa ba ka ga ce kowanne zai ce a ba dan uwan a ba dan uwan sha da wani kai yanzu aka kawo ruwan wasu su za ta yi su ruwa duba gani mu yanzu a kasuwa ma wai har sihiri ake wa mutum an uwanka kai samu kai ka samu to wannan masiba ina za mu je nan wa da kani Eh, masiba ka- kasuwa a kan kasuwa ba to kaga wa'azi ne da isa ba ko imani ne ban mu ko ko menene yasa haka nan abin ya eh kawai yarda ce mutanen musulmi da Allah ke yi kawai wanda zai da sha'u min ba da hiri wanda suka zo daga bayansu wani ba da muhajirin ɗin su ne ansar yau ya ƙudu na rabba na sa shi ya ubangiji a kafin da na Allah kama da gafara kaji kuma ko addu'a za su yi ba Allah kama da gafara wani ihwan da lazina sabaquna bil iman kaji Allah yan uwanmu wanda suka riga mu da imani Allah ka ji kansu musala da rahama duba gani ba wanda suka wuce kawa a kanka kawa wanda kuke tare da su ma wancan maza ana musu addu'a wala ta ja'al fi qulubina ghillan kar ka sanya hasada da ke ke fita a cikin zukatanmu lallazina amanu ga wanda suka bada gaskiya rabbana ya ubangiji innaka anta ra'uf inna ra'uf rahim Allah kai ne mai tafsasa rahim mai tausayi mai jin kai ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون
ya ce kuma kan wasu daga nan alam tana annan baka gani ba gani ba ilal ladina nafaqu su ko wanda suke mana abokai ya kuluna har suna cewa ya yi wa da ga yan wansa allazina kafaru wanda suka kafirta min ahadin kitabi daga masu littafi su ne banu narai da yan wansu da kafirai har suna cewa da in hurijtum wallahi da in kun huta daga madina kuka zo mu ma taimake ku da ko kuma in kuka wuta da na kuma janna ma ku ma wuta tare da ku wala ni dai fi ku ahadin ba mu kowa abadan ha abada ku waya ni ko tilitin da nan sarar da ku idan aka yaƙe ku ta yaƙi ma taimake ku wallahi shahadu innahum lakazibun Allah san ƙarya ce wa in khurju لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ashe ingiza mai kan turuwa ce ingiza mai kan turuwa shi ne suke musu in sun hutar da ya kunshi na basa huta ma a hutar da su wadda na kotulu ko da sun yi yakin da ya samu da hukuka su taimakon su kai ta kadira in nasaru in sun taimake su ba to yau nuna adabara sa juya su ba da baya ka san mana hukuka a gurin yaki daga dama ana an gama ana yi sai su- sai ɗaya kalli sun shirya sai su yi baya da gudu daga sun shirya sun yi baya da gudu mutane sai su zaton gudu ne aka yi eh ka gani duk ɗan ƙoƙarinka ka ga yan uwanka sun ja baya ka ga ja baya za ka ka ga shirin ta da su eh lawalau na adabara za su shirya su ba da baya sun malayan su ko ba su taimakon su la'antum لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون
ذلك لأنهم abin da ya sa su wannan yani لأنتم أشد رهبة ku kun yi- sun yi tsoronku da koma da komi shi ne je ka في صدورهم من الله a cikin sun yi tsoronku da a da tsoron Allah
ذلك بأنهم قوم لا يفقهون zan su mutane ne wannan wanda ce ba su fahimtar abin da ake yi.
لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون
la ya ƙatalo na kuma su ba su yaƙin ku jami'an baki ɗaya su yahudu ɗin nan in lafi ƙura muhassana ta sai ƙura ta ƙarƙarya wadda ta ke tabbate wayayya amin wara a jirin ko bayan su bango bayan garu ba su hum eh yaƙin su ma bayan hum tsakanin su shadi da mai tsanani ne amma ta su buhum jami'an in kana tsare ka yi kansu su baki ɗaya kansu ɗaya wa ƙulu amma ƙulubun shatta zukatansu ɗaya ɗaya ne sai ga mutanen kari zaton kansu ɗaya su ko kansu ba ɗaya ba wa ƙulubun shatta wannan ta yi nan wannan ta yi nan zalika bi annahum qaumun la yaqiluna saboda mutane ne wanda suke la yaqiluna ba su hankalta to wannan abubuwa shine yanzu Allah shi yayi wato su yahudu Kenan har a yanzu ma kenan haka suke.
eh in he kace kansu ɗaya amma zukatansu ba ɗaya ba ce haka wannan masifa da ta samu musulmi sai ga komansu kamar ɗaya ne amma zukatansu ba ɗaya ba ce dukkan tsanta duk abubuwan da za a yi da manyan da ƙananan da waye da waye kowanne sun koyi mana hutun wani na koyi abu wanda mana hutun Allah ke yi to كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين yawwa ya ce kamar salalazina kamar wanda suke min kabla da tun gabanin su kariba zamani mai kusa ya ce zaƙuwa ce zaƙo ku ɗanɗani suka ɗanɗano ba da amurhum ƙarshen al'amuransu walahum azabin alim suna da azaba alim nan ne ko azaba mai rindadi kamar sulun shaidan shigo shigo kamar sulun shaidan da kamar shaidan in su kare da lisanin lokacin da yake haɗawa mutum yake mai wasu wasu ya sa shi aka fara kafirci kafirci falan ma kafara daga ya ga ya kafirta ƙala waye waye kai yanzu kake sabawa Allah ka inni bari'un minka ni ba ruwana da kai inni a hafin lahani na tsoron ubangiji ubangiji ta da kai kai ba ruwa na ka ji ya goce ko shi ma ya mai inda mai don turuwa fakana haƙi ba فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين
yawa menene كان عاقبة- a فكان عاقبتهما fakana haƙi ba tuma ƙarshen su ya zama to Allah ma finnar sai wuta gaba ɗaya khalidi na shi hasana masu dawama a cikin ta zalika jaza'u zalimin wannan shi ne sakewar zalimai kafurai يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون bayan labarin nan duka da aka bada sake mai dohan kullum kuma a ce ya aihar lalazina amanu ya ku wanda ku bada gaskiya da Allah da ma'aiki kai ta kulla ku ji tsoron Allah ta ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah waltan zar nafsu kowa in zai yi lissafi waltan zar nafsu rai ta yi tunani ma kaddama talibidin ne ta ajiye saboda gobe mutum ya je gida ya kwance riran ya yi tunani me ya ai rayuwar shi shekara nawa ya me ya me ya me ya aje saboda gobe man gaza din shi alkabar sanduki al'amal tun da kabarin shi me ya aje a sandukin shi na aiki ya yi lissafi ya gani kuma yau in ka wuni ka yi lissafi yau me kai na kirki me kai wanda ba na kirki ba ka gyara ka ka fasa wani abu kuma ka gyara wani abu to wata ƙulla kai ku ji tsoron Allah inna Allah lalle Allah wa habiru mai ba da labarin ne ma ta amalu na abin da ba aikata wata kowace rai ta yi lissafi ta gani kowane mutum ya yi lissafi gani me ya ishe sama da gobe me ya tattalin sama da gobe shekarar shi nawa a duniya to me ya ajiye sama da gobe to kaga aiki da wannan ci gaba ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون
wala takunu kakku zamanto kallazina nasullah wanda suka mance Allah suka bar sha'anin da'ati bin Allah shi ma fa an samu yayi itali an fusa mai itali su kuma ne su itali su wa ulaika kaga wannan wal fasiqun sune fasiqai masu ita da ta'ala لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون da dai da dai da lalatacce da da kirki ba su zama daya la yastawi ashabun nar yan wuta ba su zama daidai wa ashabul janna da yan aljanna abada ba su zama daya saboda me ashabul janna su mutanen aljanna humul faizuna su ne masu samun rabo su ko wancan wa kan samun rabo ya azaba Allah ya kiyaye ba dai ba ake لو أنزلنا هذا القرآن قرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
yace lau an zalana hadha alquran wannan alquranin da ake karantawa da mun sabkar da shi mun ba jabal dutse muka ce dutse ake karanta mai wannan alqur'ani na azabar da za a wa wanda ya saba wa Allah da ladan da za a ba wanda ya bi Allah la ra'aytu da kaga dutsen nan hashi'an yana mai tsoron Allah mutasadi yana mai tsatsagewa don tsoron Allah yana tsatsagewa min hashiyatin Allah saboda tsoron Allah wa tilkal amsal wannan misalin kuma ke nadruha lin nasi muka buga su ga mutane wai dan mutanen ko sa tana sa wa aiki dutsewa dutsewa shi ko zuciyar dan adam ko aka wata kawa saboda tsagiya to dutse man aka bashi wannan aikin
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
wannan kadai in ka riƙe ta ishe ka eh ta ishe ka komi an komi ne ne ya shiga ciki eh huwallahu Allah shine Allah macancancin a mai ibada ba wani ba allazi wannan la ilaha illahu babu wani wanda za a wa bauta illahu shi shi alimul gaibi shine masanin abin da ke fake gaban nasarari wasu shahada da gajeri sirran wa'alaniyatu duka kowanne shi ne matsayin shi hallahuwar rahama shi ne rahama da sarki mai jinkai arrahim mai kyauta mai jinkai allah shi ne wannan huwan lahun lazi shi ne wannan allah da la ilaha illahu babu wani abin wa bauta sai shi malik wani irin sarki ne mai iko kudusu kuma wani sarki ne tsarkakekke ɗahirin amma layari an tsarkake shi daga wani abin da bai dace gare shi ba ɗa ko mata ko wani aboki duka babu kun huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad assalamu shine zuwa ma da salama eh salama ko ta duka gurin shi ko bi gurin shi al-mu'min shine sarki mahadarci al-muhaimin sarki mai mu muharmin mahadarci wanda mai biyan bukata da in ka matsa wajen shi za ka ta al'azizu ko mabuwayi ƙarfi na buwaya allahu rundunar shi da ƙarfi ta yaƙi wa in ya aiko sabaro duk ya watsa garin nan ko ya watsa duniyan ma zai rikita duniyan ma sabaro kawai kai kana ga wani shi ɗan ƙarami ne aljabbar mai tsananin tashin karan hanci mai iko kawai babu wani kamar jabbar almuta kabiru mai girma ya girma da abin da laye ne ko bihi abin da bai dace ba da shi subhanallah tsarkaka Allah tsarkaka Allah ya tsarkaka amma shirku ne da mutane suke shirka tashi su gama su da da ko mata ko na aboki a ya fi ƙarfin ka huwallahu lalle shi Allah shine khaliqu mahalici bari'u mai kagen halitta bai taɓa ganin kurgunguma gurin kowa ya yi ta ya yi guda kuma ya yi gashin kanka ya ma huda gashin kan tun daga tsinin shi har ruwa ke shiga ba zai iya ana nema mutumin wanda zai yi musa wurin mai juya al'amura gare shi lahu asma'ul husna yana da sunaye tsarkakakku gobe ya tara da tara duk wanda ya harce shi a shiga aljanna yusabilahu ma fi samawati wa fil ard abin da ke sama da abin da ke kasa duk suna tasbihi gare shi kullum sai sun yi ibada sai sun yi tasbihi tasbihi to kai mutum tabi biki da kafir sai kakkai ma mutuna akwai masu wa Allah eh wa huwa al-aziz shine mabwayi hakim mai hakiki Allah galib